ما لظاهرهم من جنة إن هو إلا نذير مبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغلبانين ومن تبعهم بإيمان إلى يوم الدين اللهم صل لنا وعلى الحق على لسان وعلومك كما المقول وعلمك وضل وعلمك من المدار يجعل انما الاعمال بالنيات وانما لكل المال ومن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى جنته ما اراد ان يجرها فهجرته الى ما هاجر اليه اللهم لو تزول بكرة لنفسك بالإسلام ونفسك إلا بأمانة به وقريبا من حياة وعد ومات لا إلا محمد الفاتحة ورحمة والكاتب لما وكذا من حيثها والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وبهذه الأدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم والذين كفروا والذين كذبوا
والذين كذبوا بآياتنا سنستف- سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين
والذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا وإن كذب يقال آياتنا لآيهم شير القرآن لكم موجد إلى من صلى الله عليه وسلم فلتجدوا لكم زائد من مسلم الغازي وتصاب والسلامة نيموmin duniya da lafiya da buka da biyan bukatunsu har ya zuwa zuwa lokacin halakar kaɗan kaɗan kaɗan wato za mu yi ciwo da gwandariya min haisa ya alamu da da sannu ta inda ba su sani ba wa ulidahu kuma zan yi musu jinkiri a cikin ajalin ajalinsu a cikin ajalinsu da lokacinsu sannan kuma wato kuma wa zambar su ba wato Allah tabaraka wa ta'ala Allah yuhilu wala yuhilu yana yin jinkiri a mutum mai laifi ne sai abin da ya ga dama amma kuma baya barin sa banza zai kama shi kuli lahum inna kaydi mati domin rukona mai wato rukona da rukona mai karfi mai tsanani ne wato rukona mai tsanani ne zan kama su kamun karfi kuma tanadi na mai karfi da sosai na'am أولم يتفكروا ما لصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير
Shin da مبين suke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wai abin da ya zo da shi wata tabi ne na hankali alhali a wannan ya tafakkaru shin ba za su yi tunani ba shin ba su yi tunani cewa ma bi sahibin min jinnatin ma abokin nasu ba shi da tabin aljani ai su da kansu sun san ba su yin mai hankali a wajen sa kamar da ba babu wani dan adam da ya tashi a cikin mutanen da yake da kyakkyawan tarihi tun daga aihuwarsa har ya zuwa ƙarshen rayuwarsa kamar a kan sallallahu alaihi wa sallama su da kansu suna lura da shi tun yana shekarun yarinta har ya kai shekarun ƙarfi su da kansu duk wani abu na aminci da amana da dattafu suna danganta masa su da kansu suka kirkira masa Muhammadu Aliyu saboda amincinsa duk wani abu wanda ba a so ya tsorata in ya tashi za a kai shi ajiya za a bani shi ajiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da akwai tabin alamun hankali a cikin hankali a wannan ba za a yi ba lokacin da suke magana da rigingimu wajen wanda zai dora hadar da kowani a gurbinsa bayan an shigar da kinin kaba suka yanke hukunci cewa wanda ya shigo farkon wanda ya shigo cikin su shi ne alƙalin su sun kudu su yaƙi annabi ya shigo sallallahu alaihi wasallama suka yarda da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne suka yarda ya musu hukunci ya zama alƙalin su abin da ya ce ya yarda haka dai rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su taɓa riwayar wata rayuwa ta wani mutum mai kaifin hankali da kaifin tunani da dattaku da sharkawa ɗabi'o'i kamar annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya ce Allah ya aiko shi saboda haka bayan Allah ya aiko shi ya zo musu da abin da ya zo musu shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ke ce musu a wannan da makaru shin ba su yi tunanin cewa ma bi sahibin min dillatin ma abokin su ba shi da wani abu wanda ke da alaka da sakin aljanu in kuwa shi bai kasance ba illa nazirun sai mai gargadi ne mubinin mai bayyanan na gargadi na'am
أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون
awalan yanzuru shin su wace kallo bane fi malakuti samawati wal ardi asim malakuti na sammai da kasai wa ma khalaqa Allah da abinda Allah ya halitta min shay'i na daga abu wa an asa cewa ya kusanta an ya kuna qalin karama ajaluhum ajalun su ya kusanta ya wato ya ya kasance wa an asa cewa ya kusanta an ya kuna ya kasance kalin karama ajaluhum lokacin su ya kusanta kula wato wanda aka yi musu wato wato alƙawari na mutuwa ko na tasiri kiyama ko kuma na tsoron azaba to bai ayi hadisi ba ya wuri mai yau to wani da wani hadisi ne kuma ke yadda wanda zai zo musu daga Allah da baraka wa ta'ala min ba'dihi bayan alqur'ani ai alqur'ani ya kure mamaki na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a makka tun da yake bai taba fita a makka ya je wani gari ba balle a ce ya je ya haɗa waɗansu mutane wanda Allah ya ba su littafi a wajen su ne ya kasu ya ilimi ya san wannan abu bai taɓa haɗuwa da wani mutum daga cikin al'ummar yahudu da nasara ko wata al'umma da aka yi ko wata littafi ya zauna tare da ita balle a cikin a wajen su ne ya koyi wayannan labaru da yake na farko a cikin garin makka babu wani littafi da mutanen makka suke dogara da shi suke karantawa suke faɗan tarihin abin da ya kasance da abin da zai kasance da jiya da yau in ba kafin zuwan manzon Allah sallallahu haka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin su bai iya rubutu ba bai iya karatu ba sai ga kullun ya gaya musu Allah ya aiko shi Allah ya ce kaza ya ce kaza kamar yadda mutu ne ke faɗa nan tankali bi zamani wa yasbiruna anil ma'adi wa al'adi wa akirati ayoyin alqur'ani bata gwamu da zamani ba amma sai ga tana ba mu labarin ma'adi tana ba mu labarin makoma lahira aljanna da wuta da fakakken ayyukan da za da za su da mutum aljanna da wuta tana ba mu labarin adawa da mutanen iran da kai labaran da mutanen makka ba su taɓa sanin cewa akwai shi a duniya a wani littafi da Allah ya saukar ba ma sai da larabawa suka yi saboda haka shin yanzu da wani hadisi ne za su imani idan wayannan mutane ba su imani da alqur'ani ba ai ba na
من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون
man yudlillah wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya batar da shi ba shi kenan fala hadiya lahu ba shi da wani mai shiryarwa wa yazaru kuma Allah zai farce a mahuda suna ba su yiwa ilu guyanihim a cikin tagawar sun ce ta tarbiyyar kan
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون
yas'alunaka anil sa'ati suna tambayar ka su mutanen makka a bisa labarin tashin alkiyama wai ayyana mursaha yaushe ne ne za a yi tada alkiyama kul ka gaya musu inna ma ilmu ha'in da rabbi sanin alkiyama da lokacin da za a yi ta yana wajen ubangiji na la yujalliha li waqtiha babu wanda yake bayyanar da ita karara da lokacin da illahu sai shi Allah tabaraka wa ta'ala lamarin alkiyama sabula fi samawati wal ardi sun yi nauyi a cikin sammai da kasai ku sani fa alkiyama la ta'tikum ba za ta zo muku ba illa bakkatan sai babu shiri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ana cewa inna sa'ata tazidu bin nas والرجل يسلم حوضه والرجل يسقي باشيته والرجل يقوم سلعته في سوقه والرجل يخلق ميزانه ويرفعه cewa a kiyama za su tashi a mutane ne kasau mutane suna cikin suna cikin wato hayaniyar mutum za su a kiyama za su tashi mutum yana gonarsa yana dudduba wato fangalolin wato fangalin gonarsa wato inda ya zuba amfanin gonarsa wani kuma a kiyama za su tashi yana cikin dabbobinsa yana zagayawa wani yana shagonsa wani yana wajen ma'auninsa yana aunawa daidai ko yana yi ba daidai ba wani yana wajen biyayya da Allah wani yana wajen sako haka ne kowa yana cikin hankalinsa kawai sai a je a kura ka hudu shi da kura ka banda farko haka a ciya ba wani shi ne ce yas'alunaka annaka hafiyun ma sai yana Allah yas'alunaka kullu ma ilmuha illa walakin la tasalla kullu ma ilmuha illa Allah kun ga gaya musu inna ma ilmuha sanin lokacin da za a tashi a kiyama ya sani sai da wajen Allah walakin na tsaron na kuma fi yawa daga cikin mutane la ya alamuna ba san cewa sanin sai da wajen Allah ta baraka wa ta'ala mana
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم
wato mafita a tashi a kiyama wato yana Allah tabaraka wa ta'ala yake bukata da kowane lokaci dan adam kada ya manta da Allah tabaraka wa ta'ala a kowane lokaci ya tabbata cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana kallon sa yana da iko a kansa sannan kuma yana tare da shi idan mutum ya zauna a kan wannan yaƙini zai zauna a duniya lafiya wa zama sallallahu alaihi wa sallam da inda nura ila da kalan kalba in sha'a ala mutadu wa fata وقيل يا رسول الله هل لذلك من علامة يمرض بها؟ قال نعم التجافي عن دار الخلود والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل دخوله وقال صلى الله عليه وسلم حتى لا يكفيني للإيمان idan ya shiga cikin zuciyar ɗan adam to zuciyar ta kan bude ta faɗi haka sai ya rasu Allah akwai alama ga wannan wanda za a gane cewa mutum yana harkar imani ya shiga mata yace duk lokacin da mutum ya ji yana mai sanda duniya ta yana da cin tsoron sha'anin duniya yana bi tsari ta yana ta komawa zuwa Allah tabaraka wa ta'ala damuwar da kullum makomarsa da tunanin sa lahirarsa da kuma tanadin mutuwa kafin saukarsa to lallai wannan hasken imani ya fasu a zuciyarsa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya hange wani saurayi daga cikin matasan Madina ana ce masa Harithatu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai fa asbahata ya Harithata kuje gaban da safe ya ya kama ai gari ya Haritha ko ka baka ce mutum barka da zuwa kai fa asbahata ya Haru ya ya kama ai gari ya Harithata da Annabi ya masa sai ce masa asbahatu mu'minan haqqan قال انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة yadda ya harfata ka kula da abin da kake faɗa lura da abin da kake faɗa kuma ka lura da wanda kake gaya magana ni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina tambayan ka ya ya kawai gari kuma kake ce mini kawai gari mumini hakan kula da abin da kake faɗa fa don haka ne ba ma haƙiƙatu imani ka mene fa inna li kulli haqiqatan haqqin li kulli qawlin haqiqatan kowane magana akwai haƙiƙanin magana ne ne haƙiƙanin imanin ka ya harisa sai ta ya rasulullah azabtu nafsi an dunya na ne kantar da raina ga barin duniya na san duniya ba wata fata bane fa hasu laifi sai na hana ido na bacci da dare in dare ya yi sai na ga kamar in na rinsa zan mutu ba abin da nake sai karatun alkur'ani sai sallah sai tasbihi har na kai wani yanayi wa azmatu da hali in gari ya waye sai ga kamar a wannan yinin zai zan mutu saboda ka sai dauki azumi saboda ko mutuwa za ta same ni ta same ni inda azumi zuwa azmatu da hali saboda ka sai ya zama wannan lamarin ya kai ni fasa anni bi arsi rabbi barisan ka ce ni na sai ga sai na zama kamar a ce ina ganin al'adun ubangiji na a gabana kamar an yi tashi a kiyama wa ka anni hanzu ila ahli jannati yatazawaru ka ce an yi tashi a kiyama ina ganin yan aljanna suna ta ziyartar juna wa ahlul nari yan wuta kuma suna ta kuka wahala ta yi musu yawa saboda haka sai ya ce masa absir absar da fazzablan lai ka gani kalzima ma'ana ka iso haƙƙul yaƙini wato falzam kalzimci abin da kake kayi kuma ka ja ba ka kai shiru domin abin da kake gani ba irin abin da mutane suke gani ba ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya abdun nawwara Allah fi qalbi bawa ne wanda Allah ya nuna masa wato ana kamar zuciyarsa wani ruwa kuma yana cewa man arada an yanzura ila rabbi min ahli jannati fal yanzur ila halifata wanda yake so ya ga mutum dan aljanna ya kalla zuwa halifata ma'ana dai kowa ana so ya dage da ibada ya dage da kusantan Allah ya dage da laifantan duniya har sai ya zama yana ganin kamar lahira tana gabansa kawo lahira a gaba kawo lahira kana tare da ita kawo Allah a kusanka ba zai hana ka kasuwa ba ba zai hana ka noma ba ba zai hana ka aikin gwamnati ba ba zai hana ka sakewa ba ba zai hana ka koshi ba ba zai hana ka aure ba ba zai hana ka jin daɗi ba abin da zai sa ka kawai shine zai sa ka ne ka kula da inda za ka tsaka ma'ana duk wani motsin da za ka yi za ka yi tunanin cewa wannan kam Allah ya ce na yi ne ka yi Allah ya ce kai na yi ne na bari kawai a dinga kulawa da Allah yake dawowa kenan kowane irin motsi za ka yi ka yi saboda ka wannan karatu da yawa an gane shi a wato an gane irin wannan rayuwa a wajen sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama akwai mazajen da har yanzu ba ya wasa da su ba gaba Abdulrahman ibn Auf Abdulrahman ibn Auf saboda kuɗi bayan ya rasu matarsa ta ce ita ta ya shiga ne abinda za a bata a bada a bata dina ne dubu tamanin dina da ashirin fa shine miliyan biyu da wani abu miliyan wato wato lissafin zakayin ta ce a bata dina ne tamanin kaya da gidaje da gonake da dabbobi da mata kan araba da ita wannan ya ishe ta ba abin da za ta dabu duniya ya ishe ta sadaka ya ishe ta yi kyauta ya ishe ta zumunci ya ishe ta za a ba ta ta biya ta ba da gudunmawa har ta ba duniya wannan ya ishe ta wannan fa ba ta ina nufin ta hakura da a raba dukiya tabbas a ba su kashi ɗaya su mata a raba musu nasu amma a wannan mataki Abdurrahman ibn Auf yana cikin wayanda suka zama manya-manyan ma'adata alqur'ani ɗaya kenan sannan saboda kusantarsa da Allah da kusantarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin mutane goma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mala'ika Jibril ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa su goma ɗan aljanna ne sai na Usman ya kai matsayin da in za a tafi yaki shi kadai zai dauki zai ba da doki ya ba da sukin doki da abincin doki da abin da mai doki zai ci da mata da da makami da abincin doki da guzurin mai tafiya yaki ya taba yin ya taba yin guzuri a yakin da buka shi kadai ina nufin wato abin da nake nufi wato ba ba ana nufin gudun duniya sanar zama a cikin talauci ko zama a cikin babu ko zama a cikin wahala shi ne gudun duniya ba gudun duniya shi ne kawai zaunar da Allah a zuciya abin da Allah ya baka duka na duniya ka zama amfani za ka yi da shi wajen neman yardar Allah da makomar ka ci gaba da gudun duniya. Na'am. نعم آه. هكذا حديث لما أعلم الجبل وترانا النبي صلى الله عليه وسلم شيما يا جماعة معاذ بن جبل يكتب كيف أصبحت يا معاذ يا كواي جري يا معاذ كيف معاذ بن جبل أصبحت مؤمنا حقا لا واي جري حتى مؤمن wannan fajar ba ne irin sun hafa maza na zuwa ma'ana muna nan yadda ka ajiye mu asbahatu mu'minan haqqan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna li kulli qawlin misdaqan kowane magana in mutum yayi da akwai abin da zai nuna gaskiyar magana wa li kulli haqqin haqiqati kowane haqqi gaskiya ma tana da haqiqa ne gaskiyar sa fa ma misdaqu ma taqulu ya mu'adu ne gaskiyar abin da kake faɗa kana yace ya nabi Allah ya annabin Allah ma asbatu sabaha qattu ban taɓa wayan gari ba illa zanantu anni la amsi sai na wayi gari ba zan bare ta ba in gari ya waye ba na jiran yamma ina ganin ba zan je yamma ba mu ban taɓa wayan gari ba kuma sai na zaci cewa ba zan wayi gari ba sannan ko ban taɓa taku daga ƙafata na ajiye ba sai na rufe kafin na ajiye mala'ika mutuwa zai zo mini kai ka ce ina ganin kowace al'umma an ta a kiyama tana gune rubuta gaban Allah ana kiran ta zuwa littafin da annabin da yana tare da ita kuma kan da ka bauta ko ba bayan Allah suna nan a tsaye sai na da za su yi ka ce ina ganin ya zuwa ina ganin azabar ɗan wuta ana yi musu ka ce ina ganin na ga ɗan alji'a za a sakayyan sai aljanna ana yi musu sai manzo Allah ya kara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce masa arabta falzam ka lallai ka san Allah lizinci abin da kake gane wannan ba'azin nan da irin wannan gudun duniya tasa da irin wannan takawa tasa yana ɗan shekara goma sha bakwai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗora shi akan taguwa ya wuce gabansa ya raka shi ya naɗa shi gwamna shugaban ƙasa a ƙasar yaman kuma yana mahaddacin alƙur'ani saboda kaga wannan matsayi na matsayin sa na gwamna ko shawar shugaban kasa a kasan Yaman bai motsa ya raba shi da Allah ba ga hadda alqur'ani ga ga hadda alqur'ani ga gudun duniya ga mulki an zo an miƙa shi kuma ya kama hanya kuma ya dan shi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yayi wa Fatima bai zo ba sai ba wajen wata shida tukunne zai mu ba da Abu Bakar saboda an riga an ba shi yake da sai yana yi kawai saboda haka abin da nake nufi da wannan duka ba ana gudun nufin gudun duniya shine takura da hana kai sakewa da sauransu ba na na قل لا أملك لنفسي دمعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قل يا أبو يا رسول الله لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا لي من ملك وكيل أنفاني ko cutarwa ba sai a illa ma sha Allah sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya so walau kuntu alamul ghaiba da na san gaibi da ta kafasu min alkhairi da na yawaita alheri wa ma masani yasu da kuma mummuna ko talauci ko rashin lafiya ba zan same ni ba in ana ni ban kasance ba illa nazirun wa basirun ni ban kasance ba illa sai mai illa nazirun mai gargadi da wuta mai albishir da aljanna a suwa da kaumin yuminun ga mutanen da ba su imani ba wannan kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana ne da kafiran makka a yaren da suka sani ko ba haka ba ko da kafirai ne magana ce ba ke ta ga wasu ban mallaki ba amfani a kai da ba ko cutarwa ko amfanarwa ban kuma san gaibu ba da na san gaibu da na yawa ta kai da alheri da su ka ta same ni ba amma sahabban da ai ba irin da yaran da yake musu bayyana ko a cikin sahabban da kan ce musu yake yi an nuna mini aljanna ko kai na ga kaza na ga kaza na ga kaza an nuna mini wuta sai na ga mafi yawan da mata ne yanzu na ina yin sallan nan na yi sujada sai aka nuna mini aljanna da na ko da na kawo muku nonon jibinan aljanna da in na kawo ku kuma aka ci ba za a yi wa ba a duniya wannan yadda yaran da a bai kenan ya kuma gaya muku ce muku kare su man kare ablahu a kafin zamanin zuwan ku an yi al'umma an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza ina ba su labarin gaibu ko kuma ya gaya musu ba ya fi yaran nasu da malin da sannu zamani zai zo a mutane abu kaza zai faru abu kaza zai faru abu kaza zai faru yaran da zai masa bai kenan sannan idan kuma amfanarwa da kanka ne irin wannan sai ga wani lokaci wani sahabi ya zo masa sai yana ciwon kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki ruwa ya kurkure bakinsa ya zuba masa ruwa a ƙwarya ya ce sa ya sa ya warke ya kawo abinci wanda bai fitire wato wato filan ɗaya ba annabi sa hannu a cikin abinci ya taba shi abincin mutum dubu da su bane ya kawo ya saka ya zo ya wanke hannunsa in ya wanke hannunsa ya kafa hannun haka guran ya zama famfo ya ta zubar da ruwa har sai mutane dubu sun sha guran ya zama kwari wannan irin yaren sahabai kenan irin wannan kalmomin kuma na rashin gaibu da sauransu magana na ce da kafirai ba ina ba za da ganewa kowane mutum da irin yaren da zai masa kuma ko kai ma yanzu a gidanka akwai da maganganun da za ka iya yi da ƴaƴan ka yin shekara biyu akwai maganar da za ka iya yi da matanka akwai da maganar da za ka iya yi da ƴaƴan ka yin sakandare akwai maganar da za ka iya yi da ƴaƴan ka yin jami'a kuma haka ba kowa da irin labari na هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت سأل الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين
هو الذي خلقكم شيء أبين ليحدثكم من نفس واحدة لغني غدا لأجل آدم عليه السلام وجعل منها زوجها ya sanya kuma matar wannan raidin daga gare ta shi ne haka karin kashin haka karin annabi adamu da zuriya kura ilaiha domin ya nutsu zuwa gare ta faran ma ka da shaha yayin da ya zai ce mata hamaran hamaran katifa sai ta yi ciki ciki wanda yake mai sauki wanda ba yi mata nauyi ba ya tana ta ɗauriya da shi faran ma marrata marratihi ta shuɗe da shi faran ma askarat yayin da cikin ya yi nauyi da wallaha rabbau ma tattaro ki Allah ubangijin su ce ba la in ataita na salihan ya Allah idan ka ba mu da wato shalle cikakken halitta a cikin jikin zai zama kamar mu to in ka ba mu shine da kunan nan mai shakiri za mu kasance lallai daga masu gode maka na فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون فلما أتاهما صالحا يا إن الله يبارك صالحا وتمدد الشيء من تلك halitta. ja'alalahu sai suka sanya masa suraka abokan tarewa na ja'alalahu su ƴaƴan annabi adamu kenan ba ana nufin adamu da hawa su da suka sanya masa shirka mu domin adamu kuma annabin allah ne sabon allah ma wato korarren a gare su balle shirka da allah tabaraka wa ta'ala ana nufin ƴaƴan annabi adamu ja'alalahu suraka su ne shi wato shirkai shi ma a ce ma yayin da allah ya shi abin da allah tabaraka wa ta'ala ya ba su da duniya ta'ala Allah Allah ya ɗaukaka amma shirkun game da abin da suke yi wa Allah tarayya da shi kaga a ƙarshe ya sayi shirku ne kawo jaddi dan ka san ba ana nufin Adamu da Hawwa a kuɗi bane na'am أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم nan يخلقون dai ka gane da ayan a yi shirkuna shin yanzu ayan adam za su yi shirka da Allah amma la ya kulku shay'an abinda baya halittar komai wa kulku kuna su da gumakan gaba ɗaya dukkan su halittar su ake yi na ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون wala yasrifuna lahum nasaran ba su da ba kuma ba su da ikon taimakon su su gumaka wala an su kauna yansurun sannan kuma ba za su iya taimakon kansu ba وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموه أم أنتم صامتون وإن تدعوهم يمكن خلاف يسوع يمكن الهدى يسوع شريعة لا يكتبكم فذاك بيكما سواء عليكم غيرين أبليكم على أوتموم كن خلاف أم أنتم صامتون وكن يشروا وكن خلاف بدقة نعم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم إن صادقين الذين تركون وإن حقيقة وإن كوكي كلا كوكي بوتا وادي دون الله وما بايا الله تبارك وتعالى عباد أمثالكم وما بايا نفاق وما بايا كبوكم فادعوهم إن كنت سباق بوتا الله وتو فادعوهم كده ruwan sama ko biyan bukata ko lafiya ko wani arziki fa yasta jibu lakum fa amsa muku mu gani in kun sati na ku ba zai masu gaskiya cewa ku abubuwan bautawa ne na ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أرجل يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قلوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون
Allah tabaraka wa ta'ala yana tambayan masu bautan gumaka alahum alzulum shin gumakan suna da kafafuwa za su iya cewa suna da kafafuwa sai Allah ta am lahum alzulum suna da kafafuwa wanda suke tafiya da kafafuwa ko suna da hannaye wanda suke kama abu da shi su danke shi ko suna da idan duna wanda suke gani da shi ko suna da kunnuwa wanda suke ji da shi a'a suna da kafa amma ba na tafiya ba wanda aka saka hannayen ma haka idan ma haka kunnuwan ma haka to Allah tabaraka wa ta'ala ko lulu shuraka'ukum sai ce ya ga manzo ta ku ka ga musu duk ku kira gumakan naku sun baki duni sannan duk satin da kuka iya ku yi mini fala sun zuru da kada ku saurara mini da komai wanda duk ya rage mini wani abu ya ki Allah babu abin da za su iya yi na ai kaga dan adam mai bautan gunki da ya fi kowa kama da nufin wani gunkin nan zai ko kai ko iyayenka ɗayan biyu ne wani ne ya ɗauki guzago da gatari ya je ya samu ya samu ya samu itace ya sassaka ya masa kafafuwa ya masa idanu ya masa kunnuwa ya gyara masa wuya ya goge shi ya zo ya samu mai ya shafa masa ya zo ya samu ɗaki ya gina ya gyara ɗaki ya zo ya ajiye kuma ya dawo yana tsoronsa wannan wani irin labari ya sa sai da umar sai da umar Allah ƙara masa yarda ya tafi bayan ya musulunta ya ce abu guda biyu da ke damunsa wanda in ya tuno su a shirka sai ya yi dariya ya ce wani lokaci za mu yi tafiya dama kowa ya yi tafiya sai ya yi gunki da wani zai dinga tafiya da shi ya gina gunkinsa na dabino wanda zai riga tafiya da shi idan ya tafiya kuma ya a tsantsanta a wani zai masa bauta fa ne da shiga su tafi yadda da ba tafiya su ma sai gunkinsa na dabino da wani dabino a kai ya gunki kamar mutum to ana tafiya ana tafiya abinci ya kare tafiya bai kare ba shi zan na ba duk wanda zai zama wani mutum a wajen Allah a gaba akwai wani imani a wajen ana tafiya ana tafiya yunwa ta kama shi babu guzuri mutum ya kare ba komai ya duba gabar ya duba da bayan da yadda zai babu wani abinci ba kuma wannan wannan ubangiji ne ke tafiya da shi kuma na da bido sannan wani ya duba shi da kyau ya ce to yanzu dai ba sai da rayu ba to da kai abu da ya mace sannan wani sai shi ba shi saboda kai ga fuska kai na jin kunyarsa shi ba shi ya cince cinya ɗaya kama ɗaya ya cinye ya ci gaba ana tafiya ana tafiya kuma duk abu bai kare ba ya sake mutunewa kafar ne amma fa kullum kafin ya tsiri kafar sai ya ba shi hakuri sai ya masu jada ya gaishe shi ya yi komai sun da ya ci ana na ana nan dai sai da wani har ya je ya cinye hannaye gaba daya ya cinye kama zuwa guda daya gaba daya saura saura kayi to kaga kuma a kayi suka ce wani da yana tafiya a mulai ya rafe da kawai kawai shi da rafe ya juya shi ne kawai da ya yake to yake to shi babu wani abu ba wani abu wanda yake tunawa a zamanin shirya in ya tuno yake ba shi dariya yake nuna masa wautan mai bautan gunki sai irin wannan abu tunda ga shi ne shi ya gaza kuma sai an yi masa sujada da shi kafa sai an yi sujada da shi da hannu haka saboda aka gaya musu inna waliyallahu allazi nazzala kitaba na إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين كجاء ما سوى تنقنشي يا رسول الله ما كان تورا وما كان ما كان تورا ما كان كجاء إن ولي الله majibincin lamari na shi ne Allah, allazi na sanar kitaba, wanda ya saukar da littafi wa kuma ya tawalla salihi, Allah kuma shi ne yake jibintan mutane na gari. Wannan aya, idan mutum yana karanta bismillah rahman inna waliyyi Allah allazi na sanar kitaba wa huwa ya tawalla salihi sai ya dauko ƙarshen da gaskiya akum hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ya maimaita wannan haka sau bakwai da safe inna waliyya Allah na jida zan kitaba wa tawalla salihi hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkal huwa rabbul arshil azim idan ya yi bakwai duk abin da zai dame shi a wannan yini Allah zai masa wajibi idan ya yi da yamma bayan da ko bayan magriba in ya karanta inna ولي الله الذي نزل الكتاب وهو سنة الصالحين حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم yayi bakwai zai faru lafiya duk abin da zai lagaci Allah zai san masa kai akwai hadisin manzo Allah da yake cewa idan mutum ya faɗi hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim Allah zai san masa duk abin da zai dame shi wa in qala ha ghayra sadiqi ko da ya faɗa ba da gaske ba ma'ana da kafirin zai ce hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim bakwai zai yi lafiya da zai faɗe ta da yamma bakwai zai kwan lafiya balle mumini ke saboda haka lallai a wannan lokaci ya zama ya yana da yana da kyau mutum ya lissa wata karanta wannan abun safa da mutum bismillahir rahmanir rahim inna waliyallahu alladhi nazzala kitaba huwa shamsul salih hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim inna waliyallahu alladhi nazzala kitaba wa huwa shamsul salih hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim inna waliyallahu إلا ذل الكتاب وهو تولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم kafa mara bakwai da safe mara bakwai safe da yamma wanda yake cikin aiki da maulana karin mutum zai iya yi والذين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون الله تبارك tabaraka wa ta'ala ce ga ya wasu wallazina tad'una min dunihi wa'anda kuke bautawa kuke kira kuma bayan Allah la yastadi'una nasrakum ba su da ikon taimakon ku wala anfusahum yansuru ba za ma su taimakon kansu ba
وإن تدعوا إلى الهدى لا يسمعوا idan ka kira su da zuwa shirya ba za su taba shi ba وتراهم ينظرون إليك وهم لا ba ka gan su yan shuru يبصرون da idan ka sun kula maka ido kuma ka ɗin amma hum la yusurun ba sa ganin ka idan ne kawai na'am خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan dabi'a kullul afwa karki wato kullul afwa karki rangwame wamru bil urfi kai umarni da aikin alheri wa ali al jahilin ka kauda kai gabanin jahilai wato wannan wannan aya lokacin da ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi mala'ika jibrilu alaihi salam sai yace masa ban sani ba sai na tambaya maka ubangiji sai malaika jibrilu ya hau ya sauko sai ce ya muhammadu ya kai annabi muhammad inna allah ya muruka allah yana umartarka da wannan aya ne an tasila man qadaka ka sadar da zumuncin wanda ya yanke maka wato ibn haramaka kuma ka haramka ba wanda ya hana ka wata abu amman da rabaka kuma ka yafewa wanda ya zalunce ka كل الأب ومولانا شكر لنا قال وكيردا وطلانا أفعال مدوري أن قال وكيردا يرى إلن يرى إلن إلى التربية تدع المادرين سنم مريد سيكي فطر أبن وانا آيكي سوا معنى كلمة مدعليك كفا فكشو إذا كان جاغورة مدعليك كفا مدعليك شو نفر كو كل الأبوة كي إلى غولي akwai mutumin da saboda alaƙarsa da kai da sonka da yake yi da girmama ka da yake yi ba abin da yake damuwa damuwarsa a duniya ba shi da wata damuwa irin damuwarsa shi ne ya ga ya saba maka in ya saba maka sai da dukkan manyan da ya bayan ƙasa da jinna zai yadda to mai irin wannan hali wanda ka san girman ka a wajensa ya kai haka to kar ka hada ka shi kullum a kuma kai gidan gome wato in ya zo da abinda ba shi ake bukata ba kai masa wani wato kai masa wata dabi'a kamar abin da yayin ba damuwa bane ma'ana kai maganin abin ta inda zai samu cikakkiyar kwanciyar hankali ba tare da ka jefa shi a cikin matsala ba kudin abuwa yace wayansu kuma a cikin mabiyanka suna da yadda suke su kuma kamar moda suke idan baka danna su ba za su ɗebo ruwa ba wayan mutane suna tare da kai suna bin da amma in baka ce a yi kaza ba wannan abin ba za a yi shi ba to wa'annan su kuma wayancan ba sa jiran umarni a garin mutu a zaman ko kenan ba sa jiran umarni duk abin da suka ga yayi kama da abin da kake bukata za su yi